بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيها كبركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة masjidu alkhulafa'ur rashidin don ci gaba da karatunmu na mawabba ta imam malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisunmu na goma sha nawa ne sha biyu a wancan satin yawa majalisunmu na goma sha biyu muna biyar ga watan zulhijja biyar ne ko? hijira da garin maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da ɗaya ga watan bakwai a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata muna cikin kitabu salat babi wanda yake mana bayani babu tarkil wudu mimma massatuhu nar babi wanda yake mana bayani barin arwalla ko arwalla ba ta kasancewa wajibi game da mutumin da ya ci abin da aka dora shi kan wuta aka dawa shi wala ya kawo mana hadisai mun karanta hadisi hadisi guda biyu ko guda ɗaya a cikin babin ko yau insha Allah za mu tashi hadisi na Muhammad bin Munkadir malik ya cewa wa haddasani an malik عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتودع ملكتي ودقى إمام مالك دقى محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير alƙurashi a taimi almadani wanda ya mutu shekara ta 127 daga hijira da garin makka zuwa madina malahamma hadisi sun wasaƙa shi yake cewa an safwan bin sulaimin daga safwan bin sulaimin almadani alƙurashi a zuhuri maulahum wanda ya mutu shekara ta 132 daga hijira daga garin maka zuwa madina shi ma malaman hadisi sun wasaƙa shi yake cewa an muhammad annahuma akhbarahu an muhammad bin ibrahim bin al-haris at-taymi muhammad bin ibrahim bin al-haris at-taymi al-qurashi al-madani wanda ya mutu shekara ta 120 shi ma malaman hadisi sun wasaƙa shi sai dai sun ce lahu afradu yake cewa an rabi'ata bin abdullahi bin al-hudayr at-taymi shi ma wanda ya mutu shekara ta 93 daga hijira daga garin makka zuwa madina shi ma malaman hadisi sun wasaka shi suka ce sai yana da ru'ya kamar yanda ibn hibban ya ambace shi a cikin siqatut tabi'ina yake cewa annahu ta'ashsha ma umar bin al-khattab thumma salla wa lam yatawadda shi rubai'a bin abdurrahman bin al-hudayr yayi ci abincin dare shine al-asha abincin dare abincin da ake cin shi bayan almuru ta riga ya ta shiga shi sanya aka sanya wa sallar isha'i al-isha saboda lokacin cin abincin ina dare ake yin ta shi ne yake cewa sun ci abincin dare tare da Umar bin al-Khattab khalifa na biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma salla wa lam yatawadda sannan suka yi sallah ko sannan shi Umar bin al-Khattab yayi sallah bai koma sake arwalla ba kaga wannan ya ishe ka ya tabbatar maka lalle dalili akan abin da aka dora shi akan wuta aka dafa shi ba lalle bane ba idan ka ci shi ka sake mai arwalla idan ka sake kuma wannan wani abu ne wannan mustahabbi ne amma dai arwalla ba ta zamantawa wajibi a kanka wannan hadisin imam malik kadai yayi infiradi da shi yake banta da shi yake cewa haddathani an malik an damra bin sa'id al-mazini an aban bin usman anna usman bin affan akala khubzan wa lahman thumma madmada wa ghasala yadayhi wa masaha bihima wajhahu thumma salla wa lam yatawadda daga malik daga damura bin sa'id al-mazidi al-ansari al-madani wanda malaman hadisi sun wasaka shi kamar yadda ibn hajar a cikin taqribut tahzib ya kawo bayanin shi sai dai babu cikin bayanin a ina ya rayu kuma yaushe Allah mai cikawa amma dai malamin hadisi ne malami ne wanda yake sika yake cewa an aban an aban bin usman lalle daga aban dan usman bin affan bin abdul as bin umayya al-qurashi al-umawi wanda ya musu shekara ta 105 daga hijira daga garin makka zuwa madina wanda malaman hadisi suke cewa ya mutu kamun abdul malik bin marwan shi ma siqa ne yake cewa an usman anna usman bin affan lalle usman bin affan khalifa na uku na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akala khubzan wa lahman ya ci gurasa da nama summa madmada sannan ya kurkure bakin shi ko ya kuskure bakin shi wa ghasala yadayhi ya wanke hannayen shi wa masaha bihi ma wajhahu ya shahi huskar shi da wannan hannayen nashi kenan wannan damshin ruwan ya shahi huskar shi da shi summa salla wa lam yatawadda ya tahiyayi salla bai maimaita arwalla ba kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake tabbatar maka lalle abinda aka iza shi aka dora shi kan wuta aka dawa shi idan an ci ba lalle ba a koma yin wata arwalla ba baya warware arwalla saboda mas'ala ce wadda take da sabani wani suna ganin duk abin da aka dora shi saman wuta to wajibi ne sai idan ka ci shi wajibi ne sai ka maimaita arwalla za mu zuwa zuwa ƙarshen babin yake cewa wa haddathani عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضآن مما مست النار وأنا حديث yake cewa yahya bin yahya laysa yace daga malik lalle labari ya cimmi lalle aliyu bin abi talib khalifa na hudu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da abdullahi bin abbas hibrul umma kana la yatawadda'ani sun kasance ba sa maimaita arwalla mimma massatin nar daga abin da aka dora shi kan wuta aka dawa shi idan sun ci shi ma wannan hadisin imam malik yayin infiradi da shi wannan asar din yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu sa'ala abdullah bin amir ibn ru ibn rabi'a an ar-rajul yatawadda lis-salati thumma yusibu ta'aman qad massathu an-nar ayatawadda qala ra'aytu abi yaf'alu dhalika wa la yatawadda daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga yahya bin sa'id al-ansari an-najjari al-madani al-qadi wanda ya mutu shekara ta 143 daga hijira daga garin makka zuwa madina siqani sibt yake cewa an abdullahi annahu sa'ala abdullahi bin amir ibn rab ibn rabi'a al-anazi wanda ya mutu shekara ta 85-89 kamar yadda malaman tarihi suke hakaitawa kuma malami ne wanda yake siƙa wanda malaman hadisi sun wasaƙa shi kamar yadda ibn hajar a cikin takribu tahzib ya kawo yake cewa ai shi wannan abdullahi bin amir ibn rabi'a sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya musulunta can kamun ma a fara hirar za a yi hijira daga garin makka zuwa madina kuma da shi aka yi yakin badar kaga wannan fadala ce ba karama ba wadda ba kowa ubangiji yake datar da shi ba da ita ba yake cewa an rajul ya ta'annahu sa'ala abdullahi bin amir ibn rabi'a shi yahya bin sa'id ya tambaye abdullahi bin amir ibn rabia anin rajuli ya tawadda ulissalati mutumin da zai zo ya samu ruwa ya yi arwalla sun ma yusibu ta'aman sannan a kawo mai abinci ya ci wannan abincin ƙadimassatuhun naru wannan abincin da wuta aka ɗora shi abinci ne kenan wanda yake da hehe ya ce a ya tawadda shin wajibi ne sai ya maimaita arwallashi sannan ya tayi yi sallah kala sai yake cewa ra'aitu abi yaf'alu zalika wala ya tawadda yace naga babana yana aiwatar da haka kenan shi abdullahi abdullahi ne ake tambaya yake bada fatawa yake cewa ya ga baban shi amir bin rabi'a yana aiwatar da haka kuma baya maimaita arwallah kina ana kawo mi yana yin arwalla a kawo mi abinci ya ci sannan ya tashi ta yi sallar shi shi ma wannan hadisin wannan asar in imam malik yayi infiradi da shi وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتودع وأنا دقى مالك دقى أبي نعيم وهب بن كيسان الأسدي wanda ya mutu shekara ta 127-129 daga hijira daga garin makka zuwa madina sai kane yake cewa annahu sami'a jabir bin abdullahi lalle ya ji jabir dan abdullahi bin amru bin hiram bin sa'laba al-ansari al-khazraji as-sulami al-madani wannan yana ɗaya daga cikin wanda suka yi rawaito yana suka yi kowa ko mutane guda bakwai wanda suka yi kowa rawaito a dasan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu 68 72 kamar yadda malaman hadisi kamar malaman tarajum suka samu sabani a shekarar mutuwar shi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya kulu ya kasance Abdullahi Jabir bin Abdullahi yana hadi yana cewa ra'aitu Abubakar as-Siddiq akala lahman naga Abubakar as-Siddiq khalifa na harko na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci nama thumma salla yayi tashi ya tayi salla walam yatawadda bi mimita arwallar shi ba kaga duka wannan dalilai ne wanda yake kawo maka ga sunan manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da khalifofin shi wanda suke shiryayyu ga abin da suka kasance suna aiwatarwa sai ya kawo maka kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda shi manzo Allah yake cewa haddathani an Malik an Muhammad bin al-Munkadar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama du'iya li ta'amin fa qurriba ilayhi khubzun wa lahmun fa akala minhu thumma tawadda wa salla thumma ata bi fadli dhalika at-ta'am fa akala minhu thumma salla wa lam yatawadda yake cewa daga imam malik daga muhammad bin al-munkadir bin abdullahi bin al-hudayr al-qurashi at-taimi al-madani wanda ya mutu shekara 127-128 yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama du'iya li ta'amin an kiraye shi dan ya zo ya ci wani abinci da aka da ya zo faƙurri ba ilayhi khubzun wa lahmun sai aka gabatar wa manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko aka kawo mai gurasa da nama fa akala minhu sai ya ci wani abu daga cikin wannan abincin da aka kawo mai sun matawadda sannan ya tashi ya yi tahiyayi arwalla kaga idan aka tsaya a nan kenan zai nuna maka duk abin da aka dafa kenan wajibi ne sai an maimaita mai arwalla sai malin sai ya ce wa sallah ya yi tashi ya arwallin ya tayi sallah sun ma'utiya bi fadli zalika ta'am sai aka zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ragowar wannan abincin wanda ɗazi ya ci fa akala minhu sai ya ci wannan sauran abincin sun masalla ya tashi ya yi sallah walam ya tawadda bai maimaita arwalla ba kaga abinda za ka fahimta kenan duk abinda aka dora shi kan wuta ba lalle ba newa ka sake yi mai maimaita arwallarka dalilin kaci shi saboda nan malaman hadisin suke cewa yuhtamal ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arwallar da yi ta harko ba shi da arwalla kuma lokacin sallah ya gabato shi kuma abin da yake wajibi tilas a yi arwalla shi ne sanya manzan Allah da ya taba wannan abincin ya bar saura sai ya tahiye arwalla ya zo aka yi sallah tare da shi da aka yi sallah sannan aka kawo min wannan sauran abincin kenan mi yayi a lokacin nan sai ya yi da wannan abincin kuma ya tashi ya tashi yi wa mutane sallah kaga wannan shi ke tabbatar maka wasu daga cikin malaman hadisi suka ce a'a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne dan ya nuna maka hukuncin da idan ka ci wani abu wanda aka dora shi akan wuta sai ka sake maimaita arwalla shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yayi wannan arwallan kenan shi kuma hukunci na biyu ya tashi ya sake yin ya sake yin sallah ba tare da ya maimaita arwalla ba kenan na harkon na biyun ya shahe hukuncin na harko ina fata an fahimta wannan abin da tawilin da malaman hadisi suka yi ala'ai hukuncin ne da zamu zakulo shine duk abin da aka dora shi kan wuta ba lalle bane ba idan ka tashi yin sallah ka ce ka sake arwallanka ba baya karyar Allah sai dai nan da kai mas'ala wadda Imam Malik mu mazhabin mu na Malikiya inda muke da sabani shi sanya idan ka dauka da kai duk da kasancewar Imam Malik ya kawo wannan asara ya kawo abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka aiwatar ya kawo fatawa ta tabi'ai da khilafin wa'ansu jama'a na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai lasiya ma su mutanen garin Madina abinda imam malik ya tarar da mutanen garin madina suna aiwatarwa duk abinda aka dora shi kan wuta idan sun ci shi to suna maimaita arwalla da kwai hadisin aisha yarda Allah shi tabbata a gare da da kwai hadisin ummu ummu ummu habiba da kwai zaid bin sabit da kwai abdullahi bin umar da kwai umar bin abdul aziz da kwai ibn shihab dukkan sun tayi akan wannan fatawa abinda aka dora shi kan wuta to sai an maimaita mai arwallah sai dai faɗa mafi rinjaye duk abinda aka ɗora shi kan wuta to idan ka tashi kana da arwallarka idan ka ci shi ka tashi za ka yi sallah kurum ka kurkure bakinka mun yi bayani sati da ya gabata ba don komai ba saboda idan wani abu ya make maka akan akan akan akan haƙori kana iyawa ka wanke ka kurkure bakinka diddan ya huta ko kuma idan ya kasance abin yana da wani odar daban kenan idan ka kurkure bakinka wannan iskar za ta baraka kinan ba don komi ba saboda a tsabtace baki shi sanya aka sannanta maka shi ma mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba ka kurkure bakinka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta wancan hadisin na harko na amu khaybar lokacin da wannan ya bamu labari suwaid bin nu'man yake ba mu labari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hutu shekarar khaybar a nan as-sahaba wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen da kai hadisi na gaba ko yace wa haddathani an malik an musa bin uqba bin abdurrahman bin yazid al-ansari anna anas bin malik qadima min al-iraq fa dakhala alayhi abu talha wa ubay bin ka'ab fa qarraba lahumu ta'aman qad massathu an-nar فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي ابن كعب ما هذا يا أنس عراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ ولم يتوضأ wannan hadisin daga imam malik daga musa bin uqba yarda Allah shi daga musa bin uqba bin abdurrahman musa bin uqba ibn abi ayyash shine al-qurashi al-asadi maulahum wanda ya mutu shekara ta 141-142 siqatun faqihun yake cewa an abdurrahman bin yazid al-ansari abdurrahman bin yazid bin uqba bin kudaima al-madani al-ansari wanda ya mutu shekara ta 141-140 afon malaman hadisi bisa ambata mana ba shekarun da Allah ya mi cikawa kuma bayanin shi bai zo ba bangaren malaman tarajun ba sai dai ana da sunan shi ana da alkunyar shi yake cewa anna anas bin malikin qadima min al-iraq lalle anas dan malik sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu hamza al-madani al-ansari an-najjari yake cewa wanda ya mutu shekara ta 93 da hijira da garin makka zuwa madina yake cewa lalle anas bin malik ya zo daga garin iraq ya zo wani gari ya zo garin madina da ya zo garin madina fadakhala alaihi abu talha wa ubayi fadakhala alaihi abu talha wa ubayi bin kabe abu talha da ubayi bin ka'ab ubayi bin ka'ab bin qais bin ubaid bin zaid bin muawiya al-ansari an-najjari al-khazraji wanda aya wadda take cikin suratu at-tauba ta sabka akan shi ko da shi da waɗanda suke tattare da shi wanda halinsa ɗaya mutane guda uku kenan da kai mutum guda biyu wanda suka biyo bayan shi yake cewa da shi da abu talha sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne zaidu bin sahal al'ansari shi ne ake kiran shi ake mai alkunya da wanda ya yi shahara da abu talha al'ansari annajari almadani alhazrashi wanda ya mutu shekara ta 34 daga hijira da garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci yakin badar da dukkan wa'ansu yakin kika wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a cikin rayuwar shi to wayannan mutanen guda biyu Anas bin Malik ya zo daga garin Iraq ya zo garin Madina sai suka zo su kawo wa Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi ziyara fa qarraba lahumu ta'aman Anas bin Malik sai ya kawo musu abinci wanda za su ci abincin nan qad massatuhu nar da yayin abinci ne wanda aka dora shi kan wuta fa akalu minhu sai suka ci daga cikin wannan abincin da shi Anas din da Abu Talha da shi Ubay bin Ka'ba afwan na ce kissa wannan shi wancan ka'ab bin malik yake ba ubay bin ka'ab ba wannan ubay bin ka'ab malamin malamin qira'a ne malamin malamin alqur'ani ne akwai wannan shi wancan ka'ab bin malik wannan kuma ubay bin ka'ab yake cewa fa dakhala alaihi abu talha wa fa akalu minhu fa qama anas fa tawadda anas bin malik sai ya tashi yayi arwallah dalilin mi dalilin ya ci abinci wanda aka dora shi kan wuta فقال أبو طلحة وأبي بن كعب أبو طلحة وأبي بن كعب هي سكتي ما هذا يا أنس سكتي شيء أرى الله مي يا مي هكا يا كي أنس عراقية هذا عراقية وأنكم وتبدأتي ودك كاو دك عراقي وأنا أبني وأنك كويو دك عراقي كزو من دشي فقال أنس أنس سيكي تيوى ليتني لم أفعل داما بن أي وتر ده هكم با سبيل إرم معاتبة ده سكيمي أي وانا أبني وان دي سابا وسنة سنة تمنزا الله صلى الله عليه وسلم أبن ده أكا تورا شكم متا بايا بكاتا سي أميمي تأرو الله إدن دي ده أرو الله أكا تيشي أكا تاشي سلا shi ne suke cewa a iraqiyyatun wannan kuma wani abu ne wanda ka ɗauko da garin iraq ka kawo mana garin madina wannan abin ya saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komai ba suna inkarin arwallar da yayi akan ya ci wani abu wanda aka dora shi kan wuta dalilin haka ana sai yake cewa laitani lam af'al da ma bin aiwatar da wannan arwallar ba فقام أبو طلحة وقام أبو طلحة وأبي بن كعب شي أنس يا ميمي تعرو الله أبي بن كعب دا أبو طلحة سكتاشي فصلى يا سكي سلى ولم يتوضى يا بس ساكي ميمي توتعرو الله با ga wannan duka yana nuna maka lalle abinda aka dora shi aka dawa shi idan ka ci in dai da arwallaka baka bukatar sai ka maimaita arwalla wallahu ta'ala alam wannan shine karshen babin sai babi na gaba malai yake cewa babu jami'ul wudu'i babu jami'ul wudu'i wannan babi ne wanda zai tattara maka abubuwa da ya cancanta a aiwatar a cikin arwallah الهركو كتوى حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار وأنا حديث حديث يونديك مرسل دقى إمام مالك دقى هشام بن عروة بن الزبير al-qurashi al-asadi al-madani wanda ya mutu shekara ta 144 wanda malaman hadisi sun ce siqa ne faqihun sai dai rubbama dallasa a wani yanayi yana yin tadlisi a can baya a muqaddiman mun yi bayani akan me tadlisi misalin ina ganka na dauki hadisi daga kai zuwa ga zuwa ga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi wanda yake tsakiya shi innan da'ifi ne bai da karhin harda ko kuma a'a tawahama fi akhir akhir umri saboda wani aibi da gare shi in sai in tsallake shi sai in kai hadisin zuwa ga wanda yake bayan shi wannan shine ake kira da tadlisu arrawi to rubbama ahyanan yudallis shine daga Hisham bin Urwa an abihi baban na shine Urwa bin Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi Abu Abdullahi al-Madani dan asma'u ne bintu abubakar as-siddiqa uwa ga aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ya mutu shekara ta 100 afwan 94 daga hijira da garin makka zuwa madina malamin fiqh ne urwa bin zubaira yake cewa baban shi yake bashi labari daga manzon Allah ko lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi akan al-istitaba me al-istitaba shine tsarki na hoji tsarki wanda ake yi na mi na dutse ko wani abu makamancin haka shine malam bahaushe yake cewa tsarkin hoge tsarkin da ake yi koma bayan ruwa tsarkin da ake yi ba tare da ruwa ba da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi sai yake cewa awala yajidu ahadukum salasata ahjar shin ɗayan ku ba zai nemo ba duwatsu guda uku yayi tsarki da shi ba sawa'un bayan gari ne yayi ko kuma bawali ne yayi kaga wannan yana nuna maka yana karantar da kai lalle idan an tashi ana yin tsarki da mi kaga a can yayi wa man istajmara falyutir wanda zai yi tsarki na hoge to yayi wutiri ko daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko kuma sha daya ko wani abu makamantan haka wutiri ake so shi ne nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗayanku ba zai iya nemo duwatsu guda uku ba ya yi tsarkin hoge da shi kaga wannan yana karantar da kai ladabi ko abin da ya kamata a ce ka yi tsarkin hoge da shi shi ne ka samu duwatsu guda uku inda wani abu ne ko wanda yake badilin duwatsu guda uku ko wani mushuwar a ce kana da guda uku wannan duka sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zaka yi ka samu ka yi da abin da yake mi abin da yake wutiri kenan daya ko uku ko tara nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dayan ku ba zai nemi bar duwatsu guda uku ba a ce yayi tsarkin shi da su ba hadisi ne wanda yake mursal kuma Abu Dawud ya kawo shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta a cikin kitabut tahara babu al'istinja bil hijara imamul albani ya inganta hadisin a cikin irwa'ul galil hadisi na 43 yake cewa wa haddathani an malik an al'ala bin abdurrahman an abihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ila al-maqburati فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك ألس ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرضهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجل مجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله فقالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير فلا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا أنا حديث إمام مسلم يهوت الرشي أتكين كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء هكا أبو داود يهوت الرشي أتكين كتاب الجنائز إمام النسائي يهوت الرشي أتكين كتاب الطهارة هكا ونن irin kalmomi na hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa daga imam malik daga al'ala al'ala bin abdurrahman al-haraqi maulahum al-madani wanda ya mutu shekara ta 103 zuwa 109 Allah mai cikawa haka malaman hadisi sun ambata shi sun ce saduqun rubbama wahima malami ne wanda sadukun martabar shi ta sadukun ne amma dai wani sa'in yana wahami yana hada isnadin wancan hadisin da wancan hadisin ya ambata amma dai ana karba hadisin shi malami ne wanda yake mai gaskiya yake cewa an abihi shine abdurrahman bin yaqub al-harqi yake cewa shi kuma galman hadisi sun wasaƙa shi amma dai bisa ambata ba lokacin da Allah mai cikawa ba yake cewa an abi horaira ta abu horaira addausi al-yamani wanda ya mutu shekara ta 57 da hijira da garin maka zuwa madina sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ila al-maqburati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta zuwa ga makwantai wani makwantai ne muka sani shine baqiul gharqad idan ya huta wannan makwantan faqala sai yake cewa lokacin da zai shiga assalamu alaikum dara qaumin mu'minina aminci ya tabbata a gare ku ku ma'abuta wannan gida na mummunai wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma in Allah ya so ya yarda za mu riske ku wannan shine addu'ar shiga makwantai lokacin da ka zo ka yi wa uwanka addu'a assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun aminci ya tabbata a gare ku ya ku ma'abuta wannan gida na mummunai kuma in Allah ya so ya yarda ko yau ko gobe mu ma masu riskakkun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana yace na gurata na so a ce na ga 'yan uwana to wannan kalma ta tada wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hankali mu ba ƴan wanka bane ba sai ya kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tambaya fa qalu suke cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah alasna ikhwana alasna bi ikhwanika mu ba ƴan wanka bane ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bal antum ashabi a a ku dai sahabbaina ne sahabi shine wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu yana mai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ganshi ka ganshi koda gulgudan minti daya to ka zama sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace musu ku sahabbaina ne ba ɗan uwana bane ba ku sahabbaina ne sai yake ce musu su waye ɗan uwana wa ikhwanuna alladhina lam ya bal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yace ɗan uwana su ne wanda basu zo ba a yanzu ba a nan gaba za su zo yace wa ana faraduhum ala alhawdi zan gabace su a wurin tabki na wannan tabkin shine tabkin alkausar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an mun kyautar shi wanda yake cewa bakin mumbari na nan bakin tafkin alkausar inabi wannan tafkin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ne za mu haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bai ga manzan Allah ba bai rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ɗan uwa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu yana mai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas zai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a bakin tafkin shi yake cewa wa'innan su ne ‘yan uwana zan gabace su in shayar da su da ruwan alkausara. faƙalu ya rasulallah sahabban manzo Allah sai suke cewa ya ma'aikin Allah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika to baka ga mutum ba yaya za a yi ka gane dan uwanka ne wannan cikin al'ummar ka yake dan uwanka ne a gobe kiyama kai kuma kai baka gan shi ba in mu sahabbanka ne ai ka ga mu mun ganka daga an zo ana iya cewa wane wane ne wane wane ne amma dai su kuma ɗan uwan nakan da kace wanda za su zo a nan gaba wanda ba sa ganka ba ya za a yi ka gane su a gobe kiyama shi sanya a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana ma yake cewa ya tamanna ahadukum bi mil'il ardi law ra'ani wallahi muna cike mu ma muna cikin wa'annan lissahin yace ɗayan ku zai ringa gurata da a ce yana da cikin duniyar nan dukkan shi nashi ne arziki ne a ce ya bada ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi zai bada don ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine alama ta imani ta soyayya da kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa ya sahabban manzan Allah suke tambayan manzan Allah ya za a yi manzan Allah ka gane yan uwanka alhali kai baka gansu ba kuma su sun zo a bayanka qala ara'aita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake buga musu misali shin ku gane mani law kana li rajulin khayrun gurrun muhajjala fi khaylin duhumin buhumin yake cewa da ɗayan ku yana da wa'ansu dawakai wanda suke da horaron huskoki suke da horaron ƙawahuwa sai aka ɗauko wa'innan dawakan aka haɗa su a cikin baƙaƙen dawakai ya ce shin wannan mutumin ba zai iya hudda da wakan shi ba ai ka iya hudda da wakanka bakaken da wakai ne bakake lut aka ɗauko dawakai na wanda suke da hararen huskoki wanda suke da hararen ƙwahoto sanda ke da hararen ƙwahuwa sai aka sanya su a cikin garke masu bakaken duk wannan bakaken da wakai idan aka ce huddo naka ka sha wahala huddo su yake cewa ala ya arifu khailahu faqalu bala sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun suka ce kware ko ya ma'aikin Allah qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamah manzo Allah sai yake cewa wa'inna ƴan uwan na wanda basu ganni ba mu inna insha Allah yake cewa za su zo ranar tashin kiyama gurran muhajjalina suna masu hararan huskoki suna da masu hararan diga-digai min alwudu'i dalilin arwallarsu kaga wannan mi zai gadar maka da haka shine arwallar da kake yi don ibada ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wannan Abu Huraira da yazo yake cewa fa man istata an yutila ghurratahu falyaf'al ai an ce ai iya abinda kake wankewa iya abinda zai ringa haske a gobe kiyama yace wanda yake iyawa ya ƙara dadawa akan gurrashi yace ya ƙara dadawa saboda hasken shi ya huce hasken wani da wani shi ne yake cewa ga yanayin yanda wannan uwan nashi za su zo kuma a wannan yanayin zai fahimci wannan sahab wannan daga cikin al'umma shi ne ‘yan uwan shi ne wanda suka zo bayan shi yake cewa za su zo suna masu hararen huskoki kuma suna da masu hararen diga-digai ya ce wa ana faraɗahun alal haudi ni kuma zan rigaye su a bakin tabki na na alkausar falayu zaden na rijalun an haudi ya ce kadda ku sake a kore ku daga wannan tafkin nawa kama yuzadul ba'iru dal kamar yadda ake korar da raƙumi wanda yake batacce idan ya shigo garken da ba nasa ba idan ya zo shan ruwa zaka ga mai garke yana ƙoƙarin korar shi kora kuma da bugu saboda mi saboda kai sha wannan ruwan wannan dabbobi na garke yake cewa to haka kadda ku sake ku aiwatar da wani aiki wanda zai kai idan kun zo a gobe kiyama a ringa korar ku kamar yadda ake korar da raƙumin da yake batacce idan ya shigo girkan da ba nasa ba ya ce unadihim ala halumma ala halumma ala halumma na gansu na san wa'innan al'umma ta ce zan ringa cewa ku zo manan ku zo manan ku zo manan amma dai ga mala'iku nan suna kora su suna nisantar da su da ni yake cewa faƙala fayuƙalu sai a cewa manza Allah sallahu Alaihi wasallama innahum qad baddalu ba'daka ai wa'innan mutanen da ka gani ana korarsu sun canza bayanka abinda ka zo ka karantar da shi sun sanya munahunci a cikin shi abinda ka karantar da shi kace ayi imani da Allah sun yi ridda sun koma bauta iyaye da kakanni a abinda ka karantar da shi sun sanya bid'a a ciki suna aiwatar da bid'o'insu sun canza da karantarwarka dalilin haka aka korar da su shi sanya malaman hadisi suke cewa nan abubuwa guda uku ne imma nifaki ya kasance kurmu ga karantarwa ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai zaka same shi muzabzabun shi baya can baya na in yana can to ana tare da shi in yazo wurin ku ana tare da shi wannan mutumin yana ɗaya daga cikin wanda idan ya zo bakin tafkin manza Allah sallallahu alaihi wasallama za a kore shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ringa cewa fasuhkan fasuhkan fasuhkan ku nisantar da su ku nisantar da su ku nisantar da su ka kai wannan ba karamin abu aibu ba ne ba abu na biyu shine wanda ya ridda bayan ya karbi wannan addinin musulunci ya daddana zakin wannan addinin na musulunci sai ya bar wannan addinin na musulunci ya koma wani addini daban kuma ya mutu akan shi wannan shi ma idan ya zo ko da ya zo za a kore shi kaga cikin al'umma manzan Allah ne amma dai za a kore shi ko kuma wanda yake aiwatar da bid'a shi kurma a ai mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna yi mu ma akan haka zamu a ai wannan ai abu ne wanda ba zamanin wancan bane wannan zamanin ga yanda ya dace ai to wannan ire-iren su idan sun zo tabbas za a kore su daga tabkin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko manza Allah zai ƙara ƙarfafa fasuhqan fasuhqan ku nesantar da su da mu ku nesantar da mu da su ku nesantar da mu da su har su uku manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa haka shi sanya wajibi ne ga mu ahlus sunna ga wanda suke tutiyar sufiya ga wanda suke tutiyar wani abu daban wanda ba hakan ba wajibi ne ga duk wani musulmi yayi kokarin yayi iltizami da sunna da alkur'ani da sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan su ne tsirarka duk abinda za ka yi karantarwa alkur'ani da sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba haka ba ka shafa makanka lahiya wajibi ne na harko mu yi iltizami saboda da kwai malaman sufiyan ma da suke bayani wanda suke sufanci na arziki sufanci wanda tunda sufanci inda ka dauko tarihin shi tun ashabul kahf ake yin shi wanda suke yi na Allah suke cewa sharuɗan wannan sufancin wajibi ne sai an samu abubuwa guda biyar shi ne na harko al'iltizamun bilkitabi wa sunna wajibi ne mutum ya lazimtu da karantarwa ta alƙur'ani da karantarwa ta sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan na biyu al'iktida'u bi nabiyin umma wajibi ne ka yi koyi da abin da annabin al'umma ya karantar abin da ya ce a yi a yi abin da ya ce a bari wajibi ne a bari miye manzan Allah sallahu Alaihi wasallama ya karantar miye sunna shi akan kaza wajibi ne kai bakka da hurumin ka fifita karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan karantarwar babanka bakka da hurumin ka fifita karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan karantar shekunnanka idan an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hadisi ne ingantacce bakka da hurumin ka fifita faɗin wani akan faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma idan ka ɗauka sufiya a yanzu wallahi tallahi suna ganin na shekunnansa ba sa ɗauki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba hamma tutiya suke yi su ai yanzu ai ya zan mu dauki karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wahayi ake mai mu ma wahayi ake mana sabida wanda yayi usuli duk abin da ya kalla Allah ne Allah shi yake shi yake musu shibta abin da ya kamata ai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina nashi yanda manzo Allah ya amsu haka shehunan suke amsawa ka karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an meda ta ko koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an meda shi gehi sannan sharadi na uku shine wajibi ne duk wanda yace zai dan Allah to ya tsaya ya ci dukiya ta halak ka san me yake shigowa daga ina ya shigo halakce ko haramce in halakce ka tsaya ka ci kayanka in haramce ka yi kokari ka nisantar da ita ka nisantar da kanka da ita shi ne ke cewa aklul halal wajibi ne a ta halak kuma idan ka ɗauka su kuma an bar hanya ai duk abin da yake na haram za ka samu a hannunsa za a yi wannan kudin ganye a hannunsa za a yi fona a hannunsa za a yi kaza a hannunsa za a yi kaza wannan kuma kaga ya sabawa karantarwa ta alkur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu na hudu shine al'afu wa amman zalabaka shine duk wanda ya zalunce ka kai kokari ka yahe mai wannan karantarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin sannan na biyar shine luzumut tauba wajibi ne bawa ya lazimci tuba tuba sharadduka gare ta luzumut tauba ya sha bamban da istighfari ba wai kurma a same ka da tabji ba kullun kana ja kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan bai amfanar da kai abinda kake kan shi na daga sabo to ka yi kokari ka nema ubangijinka ya gafarta maka ubangijinka ya amshi tubarka a kan shi kuma tuba da sharaɗaɗɗukanta shi ne annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya auda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha imam malam mai akhdar yake bayyana mana sharaɗin tuba shine kai nadama akan abin da ka aiwatar na daga wannan zunubin kaga istighfari ya mai maka wannan gurbin istighfari ba zai mai maka wannan gurbin ba wajibi ne ka tuba shi sanya a kullum ubangiji idan yana ba mu labarin al'ummu wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ga istighfari kuma ga tuba sabida tuba wajibi ne ka bar wannan zunubin da kake aiwatarwa lokacin da kake aiwatar da shi lokacin da shirya ta zo maka kuma ka yi nadama akan abin da ka aikata kuma ka dau alwashin ba za ka koma ba ka sake wannan aiwatar da wannan zunubin ba amma dai za ka same su suna istighfari kuma in an jima ma zunubin da suka aikata a dazin shi za a sake maimaitawa kaga ku an an ba a faɗo ba shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake bayyana mai ga dalilin da ya sanya ake korarsu irin kora irin korar da ake yi wa bataccen raƙumi idan ya shigo garken da ba nasu ba dan ya sha ruwa yake cewa haka za a kore su a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama innahum qad baddalu ba'daka wa innan mutanen sun canza abin da ka zo da shi karantarwa alqur'ani da sunna koyi da kai ba su yi ba sun yi koyi da wa'ansu wanda suke koma bayanka suna fifita su a kanka kuma haka wa'annan mutanen ba su kasance ba suna cin halaka ba wa'annan mutanen ba su kasance ba suna yahiya akan cutaswa wanda aka yi musu ba wa'annan mutanen ba su kasance ba suna lazimtar tuba ba wa'annan mutanen sun munahunci addinin ka sun munahunce ka wa'annan mutanen sun yi ridda bayan ka zo musu da gaskiya wannan shi ne abinda zai kawo a kori mutum daga lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake shayar da mutanen shi alkausar yake ko yake shayar da al'ummar shi tafkin alkausar shi kuma tafkin alkausar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake bayyana mana wanda ya shashi ba zai taɓa yin wata kishirwa ba bayan shan wannan ruwan da yake yake cewa wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi an humran an an an humran maula uthman bin affan أن عثمان بن عفان جلس على المخائد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتودع ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بن mamin mamin imri'in mamin imri'in yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yusalli as-salata illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra hatta yusalliha wani hadisi imam al-bukhari ya hutar shi a cikin kitab al-wudu al-wudu babu al-wudu salasan salasan haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitab al-tahara babu fadlu al-wudu was-salatu aw-salatu aqba aqibahu wannan haka imam an-nisa'i ya hutar shi a cikin kitab al-tahara babu sawun man tawadda kama amara yake cewa hadisi ne daga hisham bin urwa bin zubair yarda Allah shi bin urwa bin zubair bin khuwailid al-asadi alƙurashi al'asadi almadani wanda yanzu mun yi bayani ya mutu shekara ta 144 yake cewa an abihi daga baban shi shine auruwa bin zubair an himran au humran an humran humran shine maula humran bin abban ibn ubay maula usman bin affan radiyallahu anhu intaccen bawa ne na usman bin affan yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 75 da wa'ansu daga cikin malaman tarihi suka ce abin da yake bayan 75 ko kuma 80 da wa'ansu 'yan kai Allah mai cikawa yake cewa anna Usman bin Affan lalle Usman dan Affan khalifa na uku na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jalasa ala al-maqaidi ya zamna awa wani wuri wanda take wata mazamna ce wannan mazamnan malaman hadisi suka ce ita ce bakin kohon masallaci na manza Allah sallallahu alaihi wasallama wuri ne wanda suke zama wuri ne wanda suke zama kamun kiran sallah idan an yi kiran sallah a kawo musu ruwa su yi arwalla a wannan wurin kamar yadda hadisin yake bayyana fa ja'al mu'azzin lokacin da Usman yake zaune bakin kohon masallaci na manza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ladani ya zo fa azanahu bi salatil asr sai yayi kiran sallah ya nema a bashi dama yayi kiran sallah ko yayi kiran sallah sallar la'asar asal fada'a bi wudu'in Usman bin Affan sai ya kira a kawo mai ruwa ko makayi na arwalla da abin arwalla da ruwan arwalla fatawadda sai yayi arwalla sun makala sai yake cewa wallahi law hadithannakum hadisan yace wallahi zan ba ku labarin wani abu da naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laula annahu fi kitabillahi in ba dan abin da naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne wanda da kwai shi a cikin alqur'ani mai girma ma haddathtukumuhu da ban ba ku labarin shi ba sun makala sannan yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallama ya kolo na ji manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ma mini mri'in ba wani mutum daga cikin musulmai ko mummunai ya tawadda'u wanda zai yi arwalla fa yuhsinu wudu'ahu ya inganta ko ya kyautata arwallar shi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar a yi arwalla yayi ta kamar haka summa yusalli salata sannan ya sallaci wata sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas salati al-ukhra ba ce an gafarta mai abin da yake tsayin tsakanin wannan sallar da ya sallata zuwa wata sallah wadda zai sallata a nan gaba duk abin da ya aiwatar tsakankanin wannan sallar an riga ya an gafarta mai yace hatta yusalliha har sai ya sallace ta misalin ya zo ya yi arwalla ya kyautata arwallar shi sai ya zo ya sallaci sallar magariba to abin da yake tsankanin magariba da isha duk lokacin da zai dauka za a gafarta mai abubuwan da ya aikata har sai ya sallaci wannan sallar ta isha haka kuma lissahin zai dauku daga sallar isha har zuwa sallar asbahi amma dai menene wa'ansu irin zunububbuka ne ake gafartawa su ne ƙananan zunubai in ta sani buka ba'ira ma dun hauna anu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima in dai kuka nisanci ƙananan ƙananan zunubai in dai kuka nisanci manya-manyan zunubai to tabbas zan mu kankare muku ƙanana-ƙananan zunubai abinda yake tsayankanin wannan salloli guda biyu za a gafarce maka kaffaratul lima bainahuma idza shuribatil kaba'ir kaffara ce abinda yake tsayankanin wannan salloli guda biyu idan dai bawa ya nisanci manya-manyan zunubai qala yahya qala malik yahya bin yahya laysa yake cewa imam malik yake cewa urahu yuridu hadhihi al-aya ina ganin usman bin affan yana bayani ne yake cewa wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wadi mana ina ganin tana cikin da yace ai wannan bayanin da kai shi a cikin alqur'ani yace ina ganin wannan aya ce usman bin affan yayi istinbadi ko wannan aya ce usman bin affan yake nema yayi bayani shine manzon Allah ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul isra yake to aqimis salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يكي محل شاهد إن الحسنات يذهبن السيئات للي كيكاون أيكا سنة تهير دا مونا أيكا kurakuran da ka aikata idan ka bi su da kyakkyawa innal hasanati yuzhibna sayyi'at kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi'il hasanata sayyi'a tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan ka bi mummuna da kyakkyawa idan ka aikata mummuna to ka bi shi da kyakkyawa sai ya goge wannan mummunan da ka aikata haka nan ma yake bayyana mana lalle kyakkyawa suna tahiyar da kanana kananan zinubai wanda bawa yake aikata yace zalika zikra lizakirin wannan ambato ne ga masu ambato wallahu ta'ala a'lam lokacin mu ya ja ko ina tunanin za mu tsaya akan wannan hadisin kenan insha Allah in Allah ya sanya mun dawo hutun sallah nan sai mu tashi hadisi na 30 karkashin littafin insha Allah na'am mu tambaya naman raƙumi hukuncin shi daban wannan shi hukunci ne umumu da ya kawo duk abin da aka ɗora shi kan wuta aka dafa shi za mu zo kan matsala ta shi mara naman raƙumi ya hukuncin shi yake insha Allah na? ubayi bin ka'abu na? fasallaya sai suka yi sallah su biyu walam ya tawadda ya eh walam ya tawadda ya walam ya tawadda ya ne suka rubuta ba su sake maimaita rawa walam ya tawadda a walam ya tawadda ya duka ɗaya ne wata nusuka zaka samu walam ya tawadda a da kwai alifun kuma da kwai hamza a gabanta walam ya tawadda a wata riwata nuska kuma zaka samu walam ya tawadda ya walam ya tawadda ya duka ma'anar duka ɗaya ne Allahu ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi da abin da muka kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar man da shi ya sanya albarka a ciki da abin da yake sharri ne ubangiji ya nisantar da mu ya nisantar da yan uwa da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك